na amfana na yi imani da yawan mu mun amfana muna fatan Allah ya sanya abin da ka gabatar mana cikin kyawawan ayyukan karanin tashin alkiyama kuma Allah ya ƙara basira da ilimi kada Allah ya gajiyar wajen taimakon addinin bayan haka muna cikin gabatar ko malam na cikin gabatar da muhadara malam abdulmumin wanda ake yi domin sa Allah ya ba shi ikon isowa to muna maka barka da zuwa gashi a damana daga bariki yake a guje kun san training na soja baka da ikon ka fita sai an baka lasisi ko me ya auku kuwa to gashi Allah ya kawo shi kamar yadda muka ce muna masa barka da zuwa kafin nan malaminmu malam qasim amin shine zai mana ta'aliki akan abinda malaminmu malam abubakar juma rigitsa ya gabatar don haka bari na miƙa abin magana game shi allah ya yi taimako mana
Allah kamar yadda kasan wani zai zo yi nafila ya samu lada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أنواع مسلمين ما سجل ما السلام عليكم to ɗan uwa sun ce da ya yi taliki muna gaban malaminmu dr muhammad aliyu kawai dai ɗan ƙarfin gwiwan da za ka samu shine da yake da akwai iyayenka a gurin kuma cikin masallacin gashi na ga akwai maluma iri-iri wanda Allah ya tara mana su a wannan majalisi Allah ubangiji ya sa abinda aka gaya mana ya amfane mu duniya ya amfane mu lahira mala abubakar jumare wato ya riga ya kwalkwala magana gaba daya ya yi magana gaskiya inda muka tsaya nan gudun muka ce Allah ubangiji ya taimake mu aiki wallahi ya isa amma kawai dan dai shi babban malaminmu dr muhammad aliyu ya ce a dan faɗi wani abu a tobarin dan faɗi abin da allah ta'ala ya hore mana in faɗi a musani yan uwa musulmi a yana da kyau kwarai da gaske mu gane kamar yadda malam ya cika ce mana magana amfanin tabbata kan addinin allah shine abinda ka tabbata akai kuma ana fatan akai za ka mutu idan ka tabbata kan imani ana fatan akan imanin za ka mutu idan kuma mutum yana rawan 'yan mata ne ya gaba ya baya ya gaba ya baya to a nan wurin ake samun matsala ko ya zama da yana gudu yana susan katare ya yi wahallazi na amanu amini Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kufai imani kuma a cikin suratu ibrahim Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa yi sabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah na tabbatar da sabbitu allahu alladhina amanu masu imani Allah ke tabbatar da su bil hayati fil hayati dunya a cikin rayuwar duniyar nan rayukan imani da ayyukan imani wafil akhira haka nan ran da za a tashe su cikin kabari to za a yi musu tambaya kan imani kuma za su mai da jawabi amma Allah ta'ala ya ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah yana batar da azzalimai azzalimai Allah na batar da su la ilaha illallah Allah ya tsare mu to bas tabbata akan ta ba bas ayyukanta ba shi yasa lokacin da za su cika kuma sai sai suka rude game da ita aka batar da su ita Allah ya tsare mu kuma daga cikin abinda na san Allah ta'ala bai kaddara lokaci ya bada dama mala ya faɗi ba daga cikin abinda ke bada tabbata kan addinin Allah shine ya zamana ana karanta ainihin wato labarurrukan mutanen bayan Allah da suka tabbata kan addini gashi malam har ya gaya mana labarin ɗaya daga cikinsu abu zur'atar razi Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama idan ka dinga tambaya kana tambaya tabi'ai tabi'u tabi'ina sahabbai wato farin jakada manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kaga wato sun tabbata kan imani kuma duk sun kare da imani to yana da kyau kwarai da gaske wato karanta tarihohin mutanen kirki ba kawai a karanta ba dan a sha labari a'a idan aka karanta aka ji yadda suka rayu to sai a yi kokari a rayu irin wannan al'imamu malik ya ce ba abin da zai canza mutanen ƙarshen zamani sai abin da ya canza na farkon da haka idan ka ga yadda suka rayu to ba makawa kawai ka bi wannan hanya wannan hanya ita kawai take ma mutum fito har ya kai zuwa ga gaci amma idan mutum ya saba ma hanyar to kar ya tsammanin cewa ga hanyar da suka bi shi kuma ya ɗauki wasu hanyoyi kuma ya ce duk su haɗu a ƙarshe mai kyau duka gaba ɗaya da wuya yawa kazalika na kusu alaika kazalika na kusu alaika min an ba'in rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak to kaga karanta tarihi yana da fa'ida kwarai da gaske al-miqdar bin amru Allah ya kara mai yarda yake cewa ni ba zan faɗi alkhairi ba ga mutum ko sharri sai na ga akan mene zai cika amma inni la aqulu fi rajulin khairan aw sharran hatta anzura ala ma yuhtamu lahu in ce ma mutum wani kawai tsarkake shi in ce ai mutumin alkhairi ne ko in ce wani ai mutumin banza ne ni ba na yanke ma mutum wannan sai in Allah ya nuna mun akan mai ya cika domin wanda ake ma ake ma ainihin murna shine wanda ya mutu ya tabbata kuma ya mutu akan imani yace ba'da shay'i ba'da shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan tunda na ji abin da annabi ya faɗi sai suka ce wa ma za su ita me kaji ya aba abdullahi ya kai baban abdullahi me kaji daga manzon Allah sai ce naji manzon Allah yana cewa لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا أو إذا اجتمعت غليانا zuciyar ɗan adam ita tafi saurin birkicewa nan da nan ta juya fiye da tukunyan da aka ɗora bisa wuta aka sa ruwa aka hasa wuta idan ta kai boiling point kaga yadda take rabarbaka tana juya wannan to zuciyar ɗan adam ta fi saurin juyawa fiye da wannan nan da nan babu wani bawa face kamar yadda ya tabbata cikin hadisi zuciyarsa na tsakanin wato yatsu biyu daga cikin yatsun Allah mai rahama yana juya ta yadda ga dama shi yasa annabi yake yawaita addu'a an tambayi wato ainihin ummu salama menene addu'an da annabi ya fi yi idan ya shigo ɗakin ki tace addu'an da na kiyaye annabi ya fi shine yana yawan faɗin Allahumma musarrifal qulubi sarrif qalbi ala dini ya Allah mai jijjiye zukata ka tabbatar da zuciyata bisa kan addininka saboda haka yan uwa musulmi a takeice abinda ake gaya mana nan shine ka fai da gaske kai ma Allah gaskiya a cikin kudurinka sannan kai ma Allah gaskiya cikin aikinka idan kai ma Allah gaskiya Allah zai maka da gaske idan kai yaudari Allah to da mutum zai mutu zai ga sakamakon yaudarar nan wato ya zama na zuciyarka abinda Allah ke kallo a zuciyarka babu komai sai alkhairi ya zama na kana da tsantsan imani da Allah kuma kana mai tsarkake aikinka ga Allah sannan kuma ya zama na wato ka yi bayan Allah gaskiya duk in za ka yi mu'amala da mutane karka hayince su karka yaudare su kai musu gaskiya idan kai wannan to shi kuma Allah ta'ala yana mai da biki yawa aljaza'u min jinsil amal aljaza'u min jinsil amal ana baka sakayya ne irin aikin da kai idan mutum yayi yaudara to ran da zai mutu shi ma ko za a bada shi idan mutum yayi gaskiya yayi da gaskiya gaskiya to Allah subhanahu wata'ala kuma zai mai gaskiya shi ma lokacin da wato ainihin yake da tsananin bukatan a taimake shi akan cikawa kan gaskiya saboda haka yan uwa musulmi gaskiyar magana an mana nasiha kuma ana gaya mana ne cewa kawai mu koma kowa ya baza komansa kowa ya ainihin wato fidda kwanjinsa ya yi da gaske kowa ya ta kan ta kai nan ana nufin ne ma'ana mene kai kokari ka zama ka zama wajihan inda lahi in ka ga wani yana riga ka zuwa masallaci kai bala'in kishi kai kishi kullum wannan na masa sun gaba ni to ni fa me fili nemi taimakon Allah kai ma akai wani na yawan karatun qur'ani to kai fa ni fa ya aka yi fili karatun qur'ani ai mutum ne dan uwana wani na yawan zumunci to ya aka yi haka wani mai yawan sadaka ne wani mutum ne mai yawan alkhairi mai yawan to kai ma za ka iya yanda Allah ya ba wancan iko kai ma ya baka ikon equal opportunity Allah ya ba kowa amma ya danganta da yanda in an baza opportunity yanda kowa ya dauki opportunity wato damar ya dauki daman ya nemi taimakon Allah wurin amfani da daman saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar da mu kan addinin nan a lokacin da aka lalata addinin nan aka mai da addini kida da rawa da disco yanzu an mai da addini kida da rawa da disco wani sai ya kwana yana kida ya hana bayan Allah karatun Qur'ani da daddare ya hana bayan Allah sallah cikin dare kawai yana ta kida yana waka ko ya dauko diwani ya ta karantawa to ko Qur'ani zaka karanta ba a ce ka hana wani da yake kuma karatun Qur'anin ka takuda mai karatun ba sai kai daidai jinka take daidai jin ka balle kida wanda yake haramun ne a gidan shari'a to haka dai al'amura zaka dinga ganin su ga sunan al'amura na ta caccanzawa ta gayyuratu iri-iri yanzu bokancin ma har ana bayyana shi karara da sihiri da bokanci ma a yi sihiri kuma a ɗauka ma a waya ana turawa kaga wani yana ɗinke bakin dabba ya sa mata layu a baki yana ɗinke ta da ainihin masulla da kirtani yana kuma har a ɗauka ana yayatawa ke ma biki cikin koshi ba to an bayyana kenan kamar yadda malam ya ya abanga wato mummunan banna irin shirka kuma an bayyana ta to saboda haka mu nemi taimakon Allah Allah ya taimake mu kan wannan imani ya tabbatar da mu akai yanda al'amari ya kai ko mu Allah ya tabbatar da mu ina roƙon Allah ta'ala ya saka mu waɗanda suka shirya wannan alkhairin kuma Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji kuma shi wannan ango kaftin abdulmumin muna roƙon Allah ta'ala barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin Allah kuma waɗanda ba su da aure Allah ya azurta su aure wa zan manta ba kullun nukan tuna wannan ni'ima wato lokacin da aka yi nawo auren eh ina nan kusa da gidan kai na nake dan an yi an yi man alheri na uku kenan ware da uku kenan shi Allahu akbar kaji kaftin da kokari Allah ya sa albarka kaftin wannan kaftin yayi kokari malam wato ina ba ku labarin lokacin da na aka yi auren wato Allah ya ji kan malam Lawal Abubakar shine ainihin abokai ne na suka gayyata yazo yayi wa'azi ga su malam Atiku ga su malam Ibrahim Sada wato malam Lawal Abubakar yazo tun daga Kaduna yazo yayi wa'azi ba zan manta da wannan alkhairin ba kwarai ya yi mana wa'azi a jama'atu sakatariya nan kwarai da gaske wato kuma su malam da su suka yi ta ba mu tarbiyya su malam muhammadu aliyu allah ya saka musu da alkhairi da haka gaskiyar magana wanda ba su da auren nan su nemi taimako allah su dan rayuwar ba ta da yawa yawa ba ta da yawa nan da nan sai kaga an kare ta muna fata allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Uh, malam qasim amin Allah ta'ala ya saka da alkhairi ya yi ɗauraya mai kyau game da wa'azin da malam ya mana kuma ya tunasar da mu abin da ya kamata mu kasance a kai Allah ya ba mu iko Allah ya saka a la'akari da lokaci ban sani ba kila akwai wani mai tambaya muhimmiya akan maudu'in da aka yi dan mutum ɗaya ko biyu ba za mu tsawaita ba in kuma babu sai mu je al'amarinmu na gaba na'am hanyar da ake iya samun yaƙini shine take so a ɗan ƙara ma bayani to kaji malam
to dan uwa yana tambaya akan hanyar da ake samun yaqini wato gaskiya babu hanyar da ake samun yaqini fiye da karatu karatu wato karatu da zaka yi shi fiqh din nan dai da aka kawo wa may yurilla bi khairin faqih fi din karatu da kake fahimtan abin da kake karantawa akwai wani dan uwa da yake ta kukan cewa yana ganin yana da matsala na yaqini ya nemi shawara aka ba shi shawara cewa ka sami nasosa na shari'a an ba shi waɗansu nasosa na shari'a aka ce ka bibiye su wanda suke bayani akan yaƙini da tawakkali kai bincike mai zurfi a kai kuma ya ce Allah ya taimake shi gaskiya duk abin da yake tare da shi ɗin ya gushi kuma akwai idan ka duba akwai nasi akwai wani hadisi da wani tabi'i yake da wani wata shubha da wani shakka akan wata mas'ala sai da ya tambaye sahabbai hudu ya je gurin ibn mas'udin ya tambaye shi ya je gurin zaid bin sabit ya tambaye shi ya je gurin bara'u ina jin bara'u sahabbai dai guda hudu ya tambaya daga nan sai Allah ya taimake shi ba shi ya bushe da haka hanyar da ya samun cikakken yaqini hanya ne ce neman ilimi tare da fiqhu a tare wato ilimi wanda za kuma ka yi ta ka fahimci saƙon da ke ƙarƙashinta ba ilimi ne kawai furr kawai an yi shi an wuce in hadda ne kawai an yi hadda an wuce ba ka gane saƙon da ke ƙarƙashin abin da ka gane na ilimi dama kuma asalin ilimi shine ƙur'ani da sunna a ƙarƙashin fahimtar magabata kamar da yadda muka kawo wallahu a'lam
Allah ya saka ma malam da alkhairi akwai wani ne wa alaikum assalam eh eh
kaga ɗaya mace da ɗan tana da mamora a tare da ita kai ko da ya shekara 60 ne in aka samu ɗan shekara 65 yana ganin mamora a tare da ita to ballantan a sami yan shekara 30 zuwa 40 ta zo tana tana lakana murya wai tana neman taimako ga ta da yaro to ai shine abinda bayanin da malam ya mana a mai da alli gawayi kuma a ce dole gawayi ya zama alli ko ba haka bane abinda malam ya mana bayani kenan na haka sai mu kiyaye kan santsi ya kwashe mu a ci da baka a fasa hanci Allah ya haba mu da fitina ina ga Allah ya saka tun daga ango kusa da mu za mu bashi ya sa albarka daga nan sai mu yi addu'a a kira sallah mu to to to in ya gabatar sai ka sanar
inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ina ma babban malama barka da zuwa da kuma saƙon Allah ya saka da alhairi lallai ba abin da zan ce mu malumanmu sai dai Allah ya saka musu da alhairi saboda a sama irin wannan lokaci kuma duk da sanarwan ya zo a ƙwararren lokaci amma suka bar wasu abubuwa na mu'addini hidima don su zo su zauna da musu gaya mana mai Allah ya ce sa'an nan kuma ya harkan aure yake to ba abin da za mu gaya musu sai Allah ya saka musu da alheri hasali malamanmu ne gaskiya tun muna kanana sun karantar da mu a wajaje daban-daban wanda tarbiyyan ne da muka samu ya sa har yanzu muke kai kuma muna addu'a Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya sa'annan kuma duk wanda ya zo wannan majalisi na aure na ina mushi fatan alhairi kuma ina mushi addu'an Allah ya koma da su gidajensu lafiya sai kuma ubanmu malaminmu shugaban tafiya dr imam aliyu Allah ya saka mashi da alheri saboda ayyukan da muka san yake yi ba karaman aiki bane gaskiya duba da yanayin yanda garin namu yake da kuma challenges da muke da su a nan zaria musamman cikin zaria to malam ya yi kokari sosai Allah ya saka mashi da alheri da dukkan sauran maluma da fata ina mu kowa fatan alhairi Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu
rahmatullahi wa barakatu to Allah ya saka da alkhairi Allah ya taya ka riko na to shine sanarwa